أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصديا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون Ubangiji yana wa annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallama kirari yana wa alƙur'ani littafinsa kirari ce lau an zalla hazar ƙur'ana ra jabali kaga wannan alƙur'ani ina ce kasan taurin dutse wallahi da mun saukar da wannan alƙur'ani akan dutse da ra'aitahu da kaga wannan dutsen kashiyan mutasaddiyar saboda tsoron Allah sai ya tsatsage ya dandake in an tura masa alkur'ani saboda min khashiyatillah saboda tsoron Allah wa tilka lamsalu nadribuha linnasi la'allam yatafakkarun wannan misalai ne muke bugawa mutane don su yi tunani su san irin karfin da Allah ya yi wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Qur'ani nan da akan dutse aka saukar da shi da saboda tsoron Allah ya tsatsage ya dandake amma kullum yana sauka akan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shekara 23 bai masa komai ba sai ƙara daraja sallallahu alaihi wasallam kuma magadansa masu haddace alkur'ani su ma ba don Allah yana taimakon su da ƙarfi irin nasa ba su ma da sun dandake ɗin domin Allah ne yake musu madadi su ɗauki ƙur'anin daga madadin da annabi ya karɓa wajen Allah su kuma su samu daga wajensa shi yasa suke jure alƙur'anin ba sa faffashewa ba sa dandakewa ɗin saboda haka ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man jama'al qur'ana baina jambayhi فكأنما أدرج النبوة بين جنبي إلا أنه لا يوحى إليه duk wanda ya haɗa ƙur'ani ya haddace shi tsakanin haƙarƙarinsa guda biyu to ya haɗa annabci a tsakanin haƙarƙarinsa guda biyu sai dai ba a masa wahayi don shi alƙur'ani shine babban mu'jizan wannan annabci na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda yana nuna girman alƙur'ani da girman annabi Muhammadu sallallahu alaihi wanda walillahi izzatu wa rasuli wa lil daga girman Allah sai girman sa sai kuma girman mu'mine wanda suka yi imani da Allah da annabi din wa tilka waɗannan abubuwa al-amsal misalai ne nadribu halin nasi muke buga su wa mutane la'alla mai tafakkaru da zan su yi tunani su san girman Allah su san girman alqur'ani su san girman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم وانيني يأيكو النبي محمد إن صلى الله عليه وسلم سلم وانيني يباشي القرآن النم وانيني يباشي كرفي جوري وانا القرآن wanda dutse baya iya jure shi ya dandake amma shi ya jure yana karɓarsa yana miƙa shi wa ‘yan adam mabiyansa masoyansa wanda ya haka huwa Allahu allazi la ilaha illa hu alimul ghaibi wash shahada huwa rahmanur rahim wanda ya wannan aiki shine Allah huwa Allahu allazi la ilaha illa huwa shine Allah nan wanda babu abin bauta da gaskiya da cancanta illa huwa sai shi Allah shine Allah muzzati wato kowane suna daga cikin sunayen Allah sai ya dawo cikin aliyulallan hakuri yake isa kan zati huwa Allahu allazi la ilaha illa hu alimul ghaibi wash shahadati masanin abin da yake boye da abin da yake bayyane alimul ghaibi wash shahada huwa ar-rahmanu shine ar-rahmanu ar-rahimu shine ar-rahmanu wanda rahamarsa ta yalwaci komai ar-rahimu wanda yake mai mai mai keɓantacciyar kyauta a lahira wa rahamati wa sayar kulla shay'in fa sa'aktubuha lil ladina yattaquna wa yutuna zakata wal ladina bi ayatina yu'minun wato khaisatun yawmal qiyama rahimiya kuma wato musulmi su kadai suke samun ta ranar tashin kiyama abin mamaki abin tsoro kullum waɗannan mutane a karanta musu alkur'ani wai sun ce sun yi imani da shi wai sun ce sun karanta shi amma kullum sun dage dai wai annabi muhammadu bai san gaiwa kafirin nan da ake cewa menene da da man huso tomorrow ko akwai littafi ya yi littafi ko ya faɗi abubuwan da za su faru shekaru ko waɗannan mutane suna karatun ƙwayar kuma sun ce ba su yi imani da haka ba annabi Muhammadu bai san gaibu ba subhanallah afa tu'minuna bi ba'd al-kitabi wa takfuruna bi ba'd kun yarda annabi Muhammadu annabi Muhammadu ne amma ba ku yarda ba ya san gaibu ba wallahi ya san gaibu sallallahu alaihi wasallam gaibun da ya gaibun da ya sani ma dukkan mala'iku dukkan manzanni ba su san shi ba ba wanda ya san shi banda Allah sai shi gaibun nasa kuma za mu nanata ko abin mamaki qur'ani muke karanta musu amma suna kafirce masa mun ce gaibu hawa biyar ne a cikin qur'ani suke in ku jahile ne fasalu ala zikri in kuntum la ta'lamun na farko shine wanda yake zuwa cikin suratul قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله ga yawa duniya sama da ƙasa wanda ya san gaibu sai Allah shi kadai na biyu wanda shine na annabi Muhammad shi shi kadai sallallahu alaihi wasallama yana zuwa cikin Ali Imran wama kana Allah liyudliakum ala al-ghaibi walakin la yajtabi min rusulihi man yasha Allah Allah yakan zabi wanda ya ga dama cikin manzanninsa annabi Muhammad kenan sallallahu alaihi wasallam fa aminu billahi wa rusulihi ana kiran ku ku zo ku yi imani da Allah da manzanninsa duka gaba daya na uku wato wannan gaibun banda annabi Muhammad ba wanda duk duniya duk halitta duk mala'iku duk manzanni saboda shi da kansa yana faɗi li waqtum Allah la yasi'uni fi malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal sannan na uku shine wanda yake mace annaba su kadai yana zuwa cikin suratul jinni alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibi adan illa man irtada min rasulin na hudu shine na siddiƙai sakatarorin annaba wanda duk inda annaba suka shiga za su shiga tare amma su ba annaba bane su ne siddiƙai mun muku kisan abubakar a cikin sanin gaibu har ya san abin da matar za ta haifa in ya mutu bintu kharija habiba in ya mutu za ta haifi iya ta mata duk ya faɗa muta ya faɗa aisha tun tun yana dare bai rasu ba sai ya rasu ta aihu amma kuma ya mace za ta haifa ta haifa ko aka samu ta ummu kulsumi akwai gaibun da ya gama kowa da kowa musulmi da kafiri shine ar-rahman Allah al-qur'ana khalaqa al-insana al-insana ba ba muslima ko annabiya ba al-insana Allah wani bayana to don yan sakandare ban san wannan ba sai me a alimul ghaibi ubangiji kenan huwa Allahu allazi la ilaha illa hu alimul ghaibi wash shahada huwa ar-rahmanur rahim shine ar-rahman wanda mai gamammiyar kyauta ar-rahim mai kebance mai kyauta a lahira wato rahamaniya ta gama kowa da kowa wa rahmatin kullu shay amma rahimiyya khalisatun yawmal qiyamah قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة خالصة يوم القيامة رحيمية كنا هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله أما يشركون wanda ya saukar da wannan alkur'ani wanda ya ko annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama shine huwa allahu allazi la ilaha illa shine allah nan dai wanda kowa ya san shi la ilaha illa huwa babu abin bauta da gaskiya da cancanta sai shi almaliku mai iko allah mamallakin komai da komai sarkin sarauta wanda ko da an kira wani mutum sarki to Allah ne ya bashi majazi in an kira mutum alkabiru Allah shine alkabiru ya bai waɗansu mutane da kawai na ɗan lokaci in an ce alganiyu Allah ne alganiyu ya ba wasu mutane arziki da ɗan lokaci in an ce al'alimu Allah shine al'alimu ya ba waɗansu mutane ɗan kaɗan daga cikin ilimi ma uditu min ilmi la qalila kuma sarauta shine sarki mai sarauta amma yakan ba waɗansu mutane zaka shi da kansa yana kiran wa maliku wa maliku wa maliku yana kiran wani mutum al-maliku al-maliku al-quddusu Allah shine mai sarauta al-quddusu wanda yake tsarkakakke gabarin haduwa da komai wa da hula sharika da bai haduwa da komai komai bai haduwa da shi al-quddusu assalamu shine mai gaida yan aljanna cikin aljanna mai gaida musulmi yana ce salamun qaulan min rabbir rahim shine mai ba da addinin islam addinin salam shine sarkin zaman lafiya assalamu almuminu shine mai amintar da bayinsa muminai shine mai amintar da bayinsa muminai ya raba su da tsoro almuhaiminu shine bayyananne mai shaida akan komai al'azizu shine mabuwayi mai rinjayar komai da komai aljabbaru shine mai tilasta kowa mai tilasta komai mai gyara komai mai ɗora kowace irin karaya domin jabbaru na fassara shi da fassara guda biyu mai ɗora karaya ana ce masa aljabbaru wato matalauci a bashi arziki a ɗora masa karayarsa marar lafiya a bashi lafiya a ɗora masa karayarsa duk abin da mutum baya da shi Allah ya bashi ya dora masa karaya kenan haka kuma in karaya ta faru ya dora karaya duk dai aljabbaru ne aljabbaru mai iko mai tilasta kowa akan yadda ya ga dama fa'alul lima yuridu aljabbaru kenan almutakabbiru mai mai mai girman kai ba yadda za a fassara wannan sai da girman kai din kenan ba don haka ba da wata fassara wanda ba girman kai ba shi za a fassara domin kibin yawo girma matuƙar girma da ɗaukaka da iko ya tabbata ga Allah wa lahul kibir ya fi samawati wal al-mutakabbir al-kha'a والله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله اما يشركون sarki ya tabbata gare shi gabarin dukkan masu hadawa abinda suke hada masa da shi wahdahu la sharika lahu ba hada masa dodanni a maqamul islami ba hada masa kowa a maqamul imani ba hada masa komai a maqamul isani subhanahu wataala
هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم na ku shiga dariƙar tijjaniya ku ji sharaɗi kuna jin sharaɗi dariƙar tijjaniya Allah yana son ta yana son mai yin ta amma bai ce dole ba ya ce inna Allah yuhibbu tawabina ya ce wazkurun wazkurullaha kaseeran la'allakum tuflihuna ya ce wazkuru rabbika bukratan wa asila amma ya ce faman sha'a attakhadha ila rabbi sabila wanda ya ga dama ya dauki wannan hanyar har zuwa ga Allah wanda ya ga dama ba kutiba alaikum kamar sallah ko azumi ba a cikin maqamul imani wannan zikirin yake da wannan dariƙun suke ba a maqamul islami bane idan mutum ya dauka ya zama dole gare shi wal yufu nuzurahu alhu wa aufu bil ahdi inna al ahda kana mas'ulan in an shiga ba a bari an dauki alkawari kenan za a bauta wa Allah da wannan istighfaru da salatoti da la ilaha illallah ko ba har tijjaniya da wata ɗariƙa ɗari kun wale ɗari uku ne da goma sha uku in ji malamai ba in ji yara ba sannan kuma ba a hada tijjaniya da wata ɗariƙa ba a ziyartar wasu wale sai wanda suke cikin ɗariƙa ziyara bara ce ko gidan babban mutum ka sauka ba zai bari kai bara ba balle gidan shau tijjani radiyallahu anhu ji kan manzon Allah sannan kulawa da sallah da yinta cikin jama'a in ka san abokan yi in baka samu ba ka kyautata alwalarka ka kyautata ruku'u da sujada sannan girmama iyaye da yi musu biyayya jam'in wazifa da jam'in zikirin juma'a in ka samu abokan yi in baka samu ba kai kai kadai sannan ba a shan taba ba a shan taba din lokacin da shehu tijjani ya sa wannan sharadi malamai suka tashi suna yi masa maganganu ya wani zai haramta abin da Allah bai haramta ba Allah ya ce kulu min ma fi ardi halalan tayyiban duk abin da ya fito bayan ƙasa ku ci halal ne to ku rika ku ci dandan mana nace komai ya tsayo bayan ƙasa halal ne a ci dandan mana akwai wani itace sunansa dandan a ci mana a gani akwai sai wallalle a ci mana a gani akwai sai wa kaɗanya a ci mana a gani duk da bayan ƙasa suka tsayo to sai Allah yana so ya bayyana karamar shehu tijjani duk duniya in ka je gidan mai zaka ga rubuta no smoking no smoking no smoking ba za ce no sata no neman mata no ƙarya ba a no smoking don a gane karamar shehu tijjani sannan mutum ya ƙara tsoron Allah don ya samu daman bin abin da Allah ya umurce shi ya nisanci abin da Allah ya kun ji kun ɗauka to duk ma wanda ya ji wannan sharadi in ya ɗauka na ba shi ɗariƙar tijjaniya ya nemi wanda zai koya masa yadda ake lazimi da wazifa da zikirin juma'a na ba ka ɗariƙar shau tijjani ka ce ka na ba ka ɗariƙar shau tijjani ka ce alhamdulillah na ba ka ɗariƙar shau tijjani ka ce alhamdulillah na ba ka ɗariƙar shau tijjani ka ce alhamdulillah na ba ka ɗariƙar shau tijjani ka ce alhamdulillah na ba ka ɗariƙar shau tijjani ka ce alhamdulillah na ba ka ɗariƙar shau tijjani ka ce alhamdulillah duk wanda ya ji wannan sharuɗa in ya ɗauka na ba shi da riga shehu tijjani da izini shehu tijjani radiyallahu anhu fanki huhunna bi izni alihinna هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله اما يشركون وسبحان الله اما يشركون da nace Allah ya tsarkaka gabarin masu hada masa wani abu da abin da suke hada masa na ce ya tsarkaka gabarin a haɗa masa dodanni a makamul islam ya tsarkaka a haɗa masa waɗansu mutane a makamul iman ya tsarkaka a haɗa shi da komai a makamul isan haka yake wato shi musuluncin da yake hawa uku ne islam iman isan islam shine na kowa da kowa na gama gari iman kuma sai in kana so ka ci gaba sai a baka ayyukan da za ka yi su gyara zuciyarka ka ci gaba ka fita daga nan ka kai makamul imani wanda yake sama sannan kuma in kana so ka ci gaba baka azkaru kai tarbiya kai makamul isani wato idan za a kira ka gure zuwar bautan dodo su bauta Allah sai ce fala taj'alu lillahi andadan ku rabu da dodanni ku shigo musulunci idan ka shiga musulunci kuma sai Allah ya gaya wa annabi annabi ya kira ka zuwa hanya madaidaiciya udu ila sabili rabbika to daga nan in ka shiga wannan hanya sai a ce kai imani kyakkyawa fala tatuma Allah ahadan karka yadda ka hada wa Allah kowa karka dogara da kowa karka hada wa Allah kowa ka wuce za a tambaye ka andadan a ahadan ake tambayan ka karka hada wa Allah kowa idan kuma ka wuce nan ka kai makamul isari sai ce Allah ya ce maka wa abudullah wa la tushriku bihi shay'an bauta Allah karku hada masa da komai kullu shay'in halikun illa wajha هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم آه shi Allah nan da muke masa wannan irin kirayi huwa Allahul khaliqul bari'ul musawwir shine Allah alkhaliku mai halitta wanda halitti komai da komai komi halittarsa ne wa in min shay'in illa indana khaza'inuhu wa ma nunzilu illa bi qadarin ma'lum in kullu man fis samawati wal illa karramani abda komi halittan Allah ne alkhaliku sai yayi halitta sannan kuma ya sake shirya halittan kamar yadda muka sani dai yadda ake mai da ruwan ruwan mani ya zama gudan jini gudan jini ya zama nama ya zama kashi lafta kashin da nama ya zama mutum a shiro shi a fito da shi shine al-khaliqul bari'u al-musawwiru shine wanda in ya gama halittarsa a cikin cikin uwa sai ya suranta dan adam din fi ayi suratin a cikin kowace sura ma sha rakka baka sai doddora mutum ya shiryo fitowarsa al-khaliqu al-bari'u al-musawwiru duk da halitta ne amma kuma hawa hawa lahul asma'ul husni Allah yana da sunaye 99 dukkan su kyawawa ne ba waɗannan kadai bane qulullahu ar-rahman ayyan ma tatufaru asma'ul husni ka roki Allah da sunansa Allahu din nan wanda muka fara faɗi huwallahu ko ka roke da sunansa ar-rahman shine yake bin Allahu kai yana da sunaye da yawa kyawawa ne ayyan matar u da kowane suna ka roƙe shi sunansa ne a cikin sunayen nasa wanda turmuzi ya rawaita wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito da shi a cikin littafin sa sayin turmuzi huwa Allah allazi la ilaha illa huwa Allah al-khaliq al-bari al-musawwir lahu al-asma'ul husna yana da sunaye kyawawa yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi kamar yadda ka ji a suratul hadidi sabba lillahi ma fi samawati wa dardi ka ji a cikin suratul hashri an ce sabba lillahi ma fi samawati wa fi dardi to haka abin yake ma fi samawati wa dardi duk abin da yake sama duk abin da yake kasa duk abin da yake ko ina yana masa tasbihi yana bauta masa yana tsarkake shi dau anau karha ko a ganin dama ko a dole aikin gwamnati yusabbihu lahu ma fis samawati wal wa huwa shine Allah al-aziz din nan wanda kaji sunansa al mabuwayi mai halakar da kafirai da munafukai al-hakimu goni mai shimfida shari'a
سورة الممتحنة مدنية وهي ثلاث عشرة آية بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة فأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل
سورة الممتحنة مدنية وهي ثلاث عشرة آية سورة داكي تيمة سورة الممتحنة سورة ودا aka yi mata imtihani ya ayyuha allazina amanu in ja'akum mu'minatu muhajiratin famtahinuhunna ta wajen imtihanin da aka sa mata suna ta sauka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Madina kusan shekara takwas da hijira dalilin saukanta wata maroƙiya mawaƙiya ta makka ta kai wa annabi da sahabbai gaisuwan ban girma neman abin duniya ta je ta yi aka babbata abubuwa har annabi na ce mata me yasa kika baro garin ku garin mutane masu dukiya kika zo garin mu ta ce ai yanzu ba su da komai ku ne kuke da abu kesa na zo wajen ku to da aka babbata kaya aka sallame ta to akwai haɗi ibn rabi balta sahabi ne mutumin makka ne amma ba dangin makka ba ne kamar yadda ake hijira a baro gidaje a baro iyalai a baro dukiya shi ma haka ne to ya ji labarin manzon Allah yana shirin tafiya fatku makkata to sai ya rubuta wasiƙa a cikin asiri a boye sai ya bata wasiƙar ya ce ki ɓoye wannan wasiƙa matuƙar ɓoyewa in kin je makka ki ba suwa ne a cikin matuƙar ɓoyewa to shi kana sai ya bata sai ta sa wasiƙar cikin kitsonta ta tafi ta tafi ta yi nisa annabi ya ce sannan ali da kai da wane da wane ko uku maza maza ku za ku tadda wata mai tafiya a wuri kaza tana da takarda maza ku karɓo takarda ku kawo mana ta ji wayar bai san gaihuwa in ji yan sakandare ba annabi bai san gaihu ba to ku yi karatu mana tukuna kamun ku yi jayayya da ilimi ku yi karatu tukuna in kun yi karatu kun san annaba ba su da gumaka wai gumakan annabawa da Allah kun taɓa yin gumakan annaba wai wani akwati ne wanda bani Isra'ila suke kuri'a da shi amma gumakan annabawa ne a ciki annabi annabi da gunki kun taɓa ji to ai karatu muna san annaba ba su da gunki to ita wannan mace sayyidina Ali sai ya tafi da shi da waɗanda aka hada shi da su da suka je suka suna tafiya suna har suka je suka same ta a gurin da annabi yake za su same ta din suka same ta a wurin suka ce ki ba mu wasiƙa da aka baki ta ce wace wasiƙa takaddar da aka baki za ki ba mu ta ce wace takadda ke kin gani ko wallahi la tukhrijinna alkitaba aw la nanzi anna siyaba ko ki fito da takadda ki ba mu ko mu yi miki tsirara duk inda takaddan take fito da ita sai ta yi haka a cikin kitsonta ta zaro ta shiga shi wanda ya gaya mana akwai takarda din nan duk abin da ya faɗa haka abin yake saboda ko ki ba mu takarda ko mu yi miki tsirara mu yi miki takarda sai mun ga inda takarda nan take sai ta yi haka a cikin kitson ta ta bayar kada ta bayar abu harim ibn abi balta bawan Allah da aka dawo annabi ya ce hadibu aka karanta takarda aka san abin da takarda ta kunsa me ya kai ka ga yin wannan ce wallahi ya fi kai a hankali ya rasu da kai a hankali la ta ajal alihi ya rasu da kai mina hankali wallahi ka ga mutanen nan duk da muke tare da su a nan su mutanen makka ne suna da mutanen su a makka suna da dangin su a makka ni ba ko ne ba ni da wanda- wani dangin da zai kiyaye mini iyalaina da dukiyata suna makka saboda haka nake neman in musu wani alheri wallahi ba da niyyan kafirci ba ba da niyyan ridda ba ba mummunan nufi ko kaɗan sai na wuce gaskiyarka sai na wuce wallahi ban tuko bi sare shi munafiki a ban tuko bi sare shi munafiki annabi ce haba umaru Hadibu ya je yakin Badar Allah ya dubi wanda suka je yakin Badar duka ya ce musu i'malu ma shi'tum ku aikata duk abin da ga dama daga yau ku yan aljanna ne daga baya bayan shekara guda shi annabi ya aika Misira ya kai masa wasiƙa zuwa Misira shi Hadibu na Abi Balta cikin kwana 25 shi wannan sahabi to wasu sura tana farawa da haka bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilayhim bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'akum min haqqi yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi وحده إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم ما أخفيتم وأعلنتم da annabin nan da ya zo muku da manzancin da duk sun kafirce masa to don me za ku mai da su abokan shakuwa abokan soyayya abokan taimakawa abokan asiri kar ku yi haka wa kad kafaru ma ja'akum al-haqqi yukhrijuna ar-rasula ba su ne suka fito da annabi daga makka ba don kiyayya wa iyyakum kai hadi ba su ne suka fito da kai daga makka ba mazoya ne makiya ne kake yi musu wannan irin wasiƙa an tuminu billahi rabbikum ba abinda yasa aka fito da ku daga makka da annabin da mutanen zare har kai hadi ai ba ku yi musu wani laifi ba sai dai don kun yi imani da Allah ubangijinku in kuntum kharajtum jihadan fi sabili kun kun fito kun baro makka ne don ku zo wajen annabi ku taimake shi jihadi saboda ni in ji Allah wabtiga marbati saboda neman yarda ta in ji Allah tusirruna ilayhim bil wadati amma duk da haka kuna rubuta asiri na soyayya tsakaninku da waɗannan miyagu wa ana alam ma akhfaytum wa ma alantum ni din nan in ji Allah na san dukkan abin da kuke koyewa da abubuwan da kuke bayyanawa wasiƙar da aka rubuta a boye ina na aka rubuta ta boye ta da aka cikin kitso ina na aka boye ta to ni ne za a boye mini wani abu in ji Allah wa yaf'al zalika minkum wa man yaf'alu minkum yaf'al zalika minkum faqad dalla sawa sabili duk wanda ya aikata irin wannan mugun aiki na shakuwa da kafurai da taimakawa kafurai da shakuwa da kafurai da taimakawa da kafurai da karfafa kafurai duk wanda ya aikata haka faɗaɓɓalla sawa sabili wannan ya bar tsakiyar hanya ta kaji mutumin badal ba ake masa wannan balle sauran wada إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم منكم وودوا لو تكفرون
ku ji sharadi za ku shiga ɗariƙar tijjaniya ku ji sharadin ɗariƙar tijjaniya in an shiga ba a fita ba a haɗa ta da wata ɗariƙa ba a ziyarar wasu wani sai wanda suke cikin ɗariƙa za a kula da sallah ita cikin jama'a nan samu za a girma iyaye za a yi jam'in wazifa da jam'in zikirin juma ba a shanta ba za a zuciya don a samu labin bin umarninsa da nisan da abin da ya hana ba ku karɓa to in kun ɗauka fa ya zama wajibi akan ku saboda cika alkawari wa ku bi da harin al'ada kana mas'ulan na baka da inga cewa tijari ka je ka karɓa na ba ka aika shirki jani ka jakar to wanda ka karba masa shi ma ka je ka gama shirki sai ya karba na ba shi ma na ba ka aika shirki jani na ba ka aika shirki jani na ba ka aika shirki jani na ba ka aika shirki jani na ba ka aika shirki jani na ba ka aika shirki jani na ba ka aika shirki jani na ba ka aika shirki jani zai koya musu yadda ake yi zai koya musu yadda ake yi فقد دلت على سبيل yastahukum yastahukum yakunu lakum a'daa wa yabsutu ilaykum aydiyahum wa arjulahum bisu wa waddu law takfurun yastahukum duk inda suka same ku fa kar ku yi tsammanin su masoyanku ne su har abada maƙiyanku ne ko da kun so su su kan maƙiyanku ne yakunu da kuma adan za su zama makiya gare ku duk inda suka same ku aikin maki za su yi muku wa yabturu laikum aydiyahum wa arjulahum za su shimfiɗa hannayensu zuwa gare ku da makami wa alsinatahum da miyagun maganganu bisu'i mummunan makami da mummunan magana duk inda suka same ku za su haɗa ku da waɗannan guda biyu saboda kiyayya ku da kuka ce kuna son su bisu wa waddu law takfurun duk inda kafiri yake abin da yake so musulmi duka ya zama kafiri kamar sa waddu law takfuruna kama kafaru fa takununa sawa'a kafirai suna burin kowane musulma ya zama kafiri kamar su don su zama daidai duk soyayyar da ka nuna wa kafiri duk shakuwar da ka shaku da kafiri duk taimakon da ke wa kafiri shi baya son ka ko kadan baya son ka in kaga kamar yana son ka din nan to kamar yadda mai jin kashi yake son shadda dan in ya je kaji ya gama akwai sauran soyayya to duk kaji bai son musulmi in ya so kai ka so shi ka shaku da shi ka yarda da shi bai yarda da kai bai son ka in kai kama a rawar yana son ka dinna kawai irin soyayyar da mai jin kashi yake wa shanda to a kuma dai mun gani da idonmu har da ɗari tara da tisin da da nawa da tisin da tara yan uwa musulmi na arewa gaba ɗaya suka haɗa baki yan siyasa da yan siyasa sojoji da yan siyasa farar hula suka ce bai kamata musulmi ma ya fito ya yi takara ba na shugaban ƙasa ya kamata a ba wai su bai wa ɗan uwansu kiristoci a ba su dama su ma a takara wasu aka hana musulmi aka danne su aka danne su sai ka ce ba demokaradiyyar da ake faɗa ba aka haramta musu yancin su aka ce kuma kowa ya taurin kai ya fito kada jihar hakuriya kuma haka dai aka yi dukkan su guda biyu suka zama su adarin ne ada'ul lahu ada'ur rasul din ne kuma da aka yi shekara hudu kuma aka dawo ce dole sai haka in za a sake aka sake haka din a dole yanzu an ji daɗi sun kakkashe mu sun kakkashe mu sun kore mu daga aiki sun kore mu daga soja sun kwace ƙasa sun ce yesu ya riga ya ba su najeriya mun ji daɗi yanzu saboda haka ya kamata tun da suka ce wai demokaratiya suke yi to a yi demokaratiya mu fito fili mu jefa ƙuri'a babu magudi mu ga zuwaye masu ƙuri'a da yawa wane ne masu kaɗan a cikin kwanciyar hankali a jefa ƙuri'a a ga suwaye masu ƙuri'a da yawa suwaye masu kaɗan alif da ɗari tara da sittin da uku an yi ƙidaya a najeriya mutanen arewa su kadai miliyan talatin ne sauran najeriya ta kudun gabar da ta kudun yamma duk gaba ke da miliyan ishirin da biyar ne da wani abu to kuma mu ne kuma a cikin haka Lagos ba sittin da biyar cikin ɗarin Lagos musulmi ne, tamanin da shida ko da bakwai na Oyo a cikin ɗari musulmi ne, saba'in da biyar ko da shida Ogun musulmi ne a cikin ɗarinsu, saba'in da shida ko da bakwai musulmi ne a Oshun a cikin ɗari, inda ake da ƙarancin musulmi a jihohin yamma Ondo ne da Etiti. amma kullum su ba sa lissafa ba sa lissafa waɗannan mutane cikin musulmi sai su ce hausa fulani su ne musulmi kuma abun mamaki har yan uwanmu bare bari ba ba sa sa ciki ba za su ce hausa fulani bare bari ba balle yarabawa yaya mutumin da yake da mata uku hudu yana da ƴaƴa talatin arba'in da mai mace ɗaya sai ta shekara ishirin da ɗaya ake ake ake mata aure in ta fi ɗaya biyar ya isa a yi haka cikin shekara arba'in da biyu a ce bayan shekara arba'in da bin mai mace ɗayan nan da ƴaƴa biyar jama'a ta sun fi mai mace mai mace uku hudu mai ƴaƴa talatin ko arba'in ga Allah wani hankali ne zai dauki wannan in ba danniya ba in ba zalunci ba to in dai ba in dai ba yi danniya ba ba yi zalunci mu je ba kuriya kowa ya ga yin kuri'o'insa ba mu ji daɗi ba Allah kiyaye mu kiyaye mana waddu ga dai wanda suka zaɓi su sun dai sun gani a ƙwaryarsu sun gane sakamako abinda duk Allah ce karka yi in kai sai ka gani duk abin da Allah ce karka yi in ka kuskura kai to sai ka gani Allah ce kar su yi sun yi to ga sun gani aha in yasabuku yakullukum a'dan wa yaqtulu ilaykum aydiyahum wa alsinatahum bis-su' wa waddu abinda suke zuwa wai ba soyayya kadai za ku zo a lau takfuruna ku zama kafirai ma gaba daya ku rika shiga toji tare da su abinda suke so kenan لن تنفعكم أرحامك أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله ما تعملون خبير muna maka wa'azi ya kai haɗibu sahabi badari kubutacce ɗan aljanna ko muna wa dukkan musulmi wa'azi in ji Allah muna gaya muku lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum yawmal qiyamah danginku da ‘ya'yanku in kun mutu kafirai ba za su amfane ku da komai ba kamar yadda surar da muka wuce ke cewa lan tuguni an awwalun wala auladu min shay'an ba za su amfane ku da komai ba yau kiyama ranar tashin kiyama in mutum ya zama kafiri komai girman ƴaƴansa komai yawan dukiyarsa ba za su amfane shi da komai ba a lahira yusalu bainakum don an raba mutum da shi tun daga ran da ya mutu ya rabu da su wanda ya mutu ya rabu da dukiya ya rabu da ƴaƴa dukiyarsa ba ta sa bace ta masu rai ne ƴaƴansa ba nasa bane nasa ne amma za su gaji abin da ya bari amma ba za su amfani shi da komai ba lahira tunda ya mutu kafiri amma da ya mutu da imani da dan aiki kaɗan su ko suna da aiki da yawa to za su amfani shi amma in ba imani ba za su amfani shi ba haka dukiyar in yana da ita ya yi amfani da ita a duniya in aka je lahira za ta amfani shi amma in da imani in ba imani komai yawan sadaka komai yawan taimako komai yawan kyauta in an mutu wuta za a tafi tun da ba imani yusalu bainakum za a raba tsakanin ku da matan ku da ƴaƴan ku da dukiyoyin ku za su amfane ku da kowa ba wallahi shi Allah bi ma ta basir yana ganin duk abin da kuke aikatawa قد كانت لكم إسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وبدا أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير
za ku karɓi riga tijariya to riga tijariya Allah yana son ta yana son mai yin ta yana ce inna la yuhibbu tawwabin yace wa kullu kathiran la annakum tuflihuna wa kullu min rabbika bukratan wa asila amma ce bai do- ba dore ba kuma sai aka kaza ya rabbi sabir wanda ya ga dama ya dauki wannan hanya zuwa ga Allah ubangijinsa amma in mutum ya shiga sai ya zama alka- ya zama alkawari a kansa dole sai ya cika alkawari abu bil ahdin al'ada kana mas'ulan wal yuhunu zura za ku shiga to ga sharadi in mutum ya shiga ba zai fita ba ba zai haɗa ko da wata ɗariƙa ba ɗari kun wani ɗari uku da goma sha uku ne tijjaniya ina shiga ba a ba a haɗa da wata ɗariƙa shau tijjani lokacin da ba ba shi ɗariƙan nan ta zo ya da ɗariƙa fiye da goma sha ɗaya ta ɗari kun wani yayi amma ran da aka bai ta zo aka ce ya ajiye sauran ɗari kun saboda haka ba a haɗa tijjaniya da wata ɗariƙa ko ba a ziyarar wasu wani sai wanda suke cikin ɗariƙa tijjaniya ziyara bara ce ko gidan ka na sarka ba zan yi bara ba na gidan shau tijjani kuma za a kula da sallah riƙa yin ta cikin jama'a in an samu jama'a kuma ba a ana girmama iyaye a yi musu biyayya ana jam'in wazifa da jam'in zikirin jiba ana samu yan uwa ko ba a shan taba ko za a ƙara tsoron Allah don a samu damar bin umarninsa da nisan da abin da ya hana za ku iya to alhamdulillah na ba ka diga shi wata jari ka je ka karba na ba ka diga shi wata jari ka je ka karba na ba ka diga shi wata jari na ba ka diga shi wata jari na ba ka diga na ba ka diga shi wata jari na ba ka diga shi wata jari na ba ka diga shi wata jari ku je a koya muku yadda ake lazumi da wazifa da zikirin juma'a Allah ta rike mu in yasahu kum yakunu lakum adaa wa yabdu ilaykum aydihim wa arjuluhum bisu wa waddu law takfurun lan tanfa'akum arhamukum wa la awladukum yawm al-qiyamah yufsalu bainakum wallahu ma ta'malun basir قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا بينكم عداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير قد كان لكم أسوة حسنة حقيقة قوموا من أي متانين النبي صلى الله عليه وسلم tun daga sahabbai har tashin duniya akwai koyi mai kyau gare ku fi ibrahima game da annabi ibrahim wallazina ma'ahu da mu'minan da suke tare da annabi ibrahim menene koyi in qalu li qaumihim inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi suka ce mun mun rabu da ku har abada tun da ku ba ruwanku da musulunci innani bari bara'u mimma ta'budu annabi ibrahim yace yace wa mutanensa wato babbansa ɗan uwan babansa wanda ya raine shi haka da sauran mutanen duk gaba ke da jikin da yake ku ba ruwanku da musulunci ba ku yadda ba to mu ku ba ruwanmu da ku har abada ba ruwanmu da ku har abada to kuma ku zama haka idan mutum iyayensa ba musulmi ba ne to ya rabu da su har abada amma ya riƙa kyauta musu matuƙar suna da rai amma ya rabu da su ya rabu da su har abada amma ya riƙa kyauta musu inna bura'a'u minku wa imma ta'buduna min dunillah ba ruwan mu da ku ba ruwan mu da abubuwan da kuke bautawa na dodo kafarna bikum mun kafirce muku mun kafirce wa dodannin ku wa bada bayyana bainakum adawatu saboda haka wato adawatu gaba wal bagdau da kiyayya bada ya bayyana ya bayyana bayyana bainakum tunda bamu yadda da abin da kuke yi ba ku ba ku yarda abin da muke yi ba lalle gaba kun duke na tsakanin mu domin abin da Annabi Ibrahim da ya ga baban sa ya masa wazi ya masa waje la illam tantahi la arjumannak wa ajurni maniya yace salamun alayka sa'astaghfiruka rabbi innahu kana bi hafiya ya ce fa inna aduwwun li illa rabbil alamin su kafirai da dodanni duka makiyana ne Allah shi kadai ne masoyina to saboda haka ku ba ku yi haka mana inna bura'u mimma ta'budu kafarna bikum وبدا بين بينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله سيدا لن kuka kuka imani da Allah kamar yadda muka yi imani wahdahu wa bada bayyana bayyana qur'ana wa tabaqta badan hatta tu'minu billahi wahdahu illa qawla ibrahim li abihi amma inda ba za ku yi koyi da annabi ibrahim ba akan magana ka ta farko da yace wa babansa fa astaghfiruka rabbi innahu kana bi hafiyan zan nema maka gafara wajen ubangiji na don yana jin magana ta ina kulawa da lamarina kuma yace waka fili abi inna ukar mazzalina kar ku roƙa wa mushrikai addu'a bayan sun mutu shi ma annabi ibrahim Allah ya ba mu labarin ce wa ma kana istighfaru ibrahim li abihi illa an maw'idatin wa'da'iyya falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a minhu inna ibrahim la'awwahun halim saboda haka kar ku ce za ku riga wa iyayenku da suka mutu kafirai za ku nema musu gafara idan an tambaye ku ta to an ce mu koyi da annabi ibrahim mun ji annabi ibrahim ya ce wa gafir ne abin nau kana dalina a ba yadda ba ai ibrahim ya gane daga baki ba ruwansa da shi tunda ya gane shi kafiri ne bakin Allah amma azar ba uban da ya aike shi ba uban da ya aike ibrahim musulmi ne ayar suratu ibrahim haka take gaya mana rabbana ghafir li wa li walidayya bai ce wali walidati kamar yadda isa ya faɗa ba rabbana fi walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab lokacin ko ya tsufa ne ma yake ce yake wannan addu'a har ya aiki ƴaƴansa su isma'il su isa ka duka ana kiran isma'il da isa in rabbi da sami du'a saboda haka ubansa musulmi ne dan uwan ubansa wanda ya rene shi ne azara kafiri ne annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama tun daga adam da hawwa'u bai biyo ta hannun kafiri ta jikin kafiri ko cikin kafira ba har ya izo babansa abdullahi da mamansa aminatu sallallahu alaihi wasallam inda an ce annabi ibrahim babansa kafiri ne to ya biyo ta tsutsun kafiri kenan domin zai zama kakansa tun da ma'aikin annabi ibrahim ne to ba ma'aikin sa bane dan uwan babansa ne illa qawla ibrahim ne bi la astaghfiranna laka cewa zan nema maka gafara wa abduka bi la min shay ba zan bana sa bana bana bana iya maka komai amma zan nema maka gafara ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ku rika faɗin abubuwan da annabi ibrahim yake faɗi annabi mai yawan addu'a ne yana ce ya dogara da Allah rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir inna ibrahima la la halimun awwahun munibun mai koma ga Allah ku yi wannan irin halaye naka abinda za ku koyi da shi kenan na ibrahim rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir ya ubangiji makomanmu yana gare ka to wannan ne za ku yi koyi da ibrahim da shi amma banda nema wa kafiran da suka mutu suna kafirai gabara ba a yin wannan za ka yi riga riga tijaniya ana son ana son yi ana son bai yi amma in ba ce dole ba in mutum zai shiga sai ga masharadi in an shiga ba a fita ba hada da wata tariƙa ba ziyarar wasu waliyai sai wanda suke cikin tijaniya za a kula da sallah za a yi ta cikin jama'a yin wa iyaye jam'in zikirin juma'a jam'in wazifa ba a shan taba za a ƙara tsoron Allah za ku iya na ba ku ɗari ga shi tijani na ba ku ɗari ga shi tijani na ba ku ɗari ga shi tijani na ba ka ɗari ga shi tijani na ba ka ɗari ga shi tijani na ba ku ɗari ga shi tijani ku je koya muku lazimi da wazifa da zikirin juma'a zikiri da rafi kafar da mu'asira.
ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم كيتروكم الله كوموا مني rika cewa rabbana la taj'alna fitnatan lil ladina kafaru ubangiji muna roƙonka kar ka sa makiyan mu su mana dariya kafirai idan mun zo mu'minai wani abu ya same mu to ga irin taron dama an ce maka ya shiga wannan addini kai shiga gashi da ya shiga abu kaza ya same shi Allah muna roƙonka ruwa muna asiri kar ka bai da shi alimin zo fitina ga kafirai idan wani abu ya sarce ai musuluncin da suka shiga ne ya jawo musu Allah ka ruwa muna asiri لا لا فتنة للذين كفروا وغفر لنا ربنا يا ubangijinmu idan mutum yana da dukiya ya shiga musulunci in ya talauce sai ka bace ga irin ta nan da mai dukiya ne ya shiga abin nan na masu sallah ga shi yadda ya zama ko kuma mutum mai sarauta ne a tuɓe shi a ce ga yadda ya zama ko mutum mai lafiya ne ya rashin lafiya a ce ga yadda ya zama to Allah karka mai da mu fitina da kafirai ka rufa mana asiri mu je mu tafi lafiya da imanin har lahira لا تجعلنا فتنة للذين كفروا وغفر لنا ربنا يا أبيجي mu kai mana gafara إنك أنت العزيز الحكيم إنك يا الله أنت كين العزيز مبواي الحكيم gwani Allah ya ce mu koyi da annabi Muhammad kuma ya ce mu koyi da annabi Ibrahim tare da shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna jin annabi Ibrahim yana cewa yana cewa ومن تبعني فإنه مني ومن أتاني فإنه غفور رحيم يا الله duk wanda ya bi ni cikin wannan kira da nake yi ya zama nawa wanda kuma ya ƙi ni ya ƙi bi na to ya zama naka kai masa gafara kai kai mai yin gafara ne kai ma- kai mai yin gafara ne kai mai tausayi ne kaga bai ce duk wanda bai bi ni ba Allah ya lane shi ba annabi ya faɗi haka a'a bai ce duk wanda ya ƙi bi na Allah ya lane shi a'a annabi bai faɗi haka ba kuma Allah ya ce mu koyi da shi annabi Muhammadu kuma Allah ce mu koyi da shi shi kuma yace lokacin da yaje tsayin aka yi ta jiba aka yi ta masa miyagun abubuwa jiba da duwatsu da komai Allah ya bashi dama in yana son a kawo duwatsu su jajjefi wannan kafirai ko ƙasa ta haɗiye su ko ruwa ya rufe su duk abin da yake so a yi musu me annabi yace Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun Allah ka shirya min da su Allah ka ci min ka ci yan min da zu ba su sani ba ne amma ba ce Allah ina an ce su Allah ina an ce su a'a la yakunu min la'ana an ce mu koyi da annabi mu koyi da annabi Ibrahim alayhi salam innaka kayni anta al-aziz mubwai al-hakim guri لقد كان
kaifa
ina fata saboda min bayani domin hankalin mu ya tashi kwarai saboda jin bayanin cewa yin azumin rajab da sha'aban alherai ba shi ma kafirci ne ba shi da kokar a yi to kuma iyayen mu suna yi sun ki bari sai kun ce min bayani maganan kafirci fa musulunci babban magana ne jahilai ne suke jiban musulmi da kafir da kafirci ko ko fajirai Ma- lokacin da zaka ce musulmi ya zama kafiri ba sai ta hanya biyu ya faɗi kalman kafirci ko ya aikata aikin kafirci matukan bai faɗi kalman kafirci bai aikata aikin kafirci ba to in kace masa kafiri kai ka zama kafiri maganar kafiri kafiri na suke jefa mutane shi mu- mun yi muna canje muna challenge su su duba dukkan littattafai banda littattafai wahabai- wahabiyawa su duba littafi su kawo mana inda aka ce a cikin babin ridda kadiriya ridda ne tijjaniya ridda ne salatul fati ridda ne jawhara ridda duk su kawo in ba su kawo ba su ne murtaddai man qala ya akhi ya kafiru faqad ba biya aduma
zuwa ga maulana shugabanmu halifa tijaniya shaka asuman bauchi bayan gaisuwa ta da fatan alhairi ina fata mara zai mana bayani mutum ne yana wani addini daban to dan ya ce addinin kirista amma zai ce yana da mata takwas eh to sai musulunta matan ma suka musulunta tare da shi to sai aka ce ya zaɓi guda hudu a cikin takwas ɗin eh to sai kafin ya zaɓa sai Hmm.
Allah ya masa rasuwa kuma Hmm.
ina da dukiya yaya gadon matan zai kasance gadon matan sai a dubi mata waɗanda ya fara aura guda hudu sai a ba su sumuni su raba su hudun nan sauran kuma a samu wani abu daga cikin dukiyar a- abu- a babba su wato eh, eh, wa idza hadal qismata ulul qurbi wa yatawaru farzuquhu minhu a diba musu daga cikin a ba su
zuwa gare ka bayan gaisuwa ka da fatan alhari aka kuma ina roƙonka ni dai muridin ka ne kai ka bani ɗariƙa kuma ka bani kaddamanci to amma ina tare da wani ciwo da yake damuna Allah ya yi, Allah ya yi, Allah ya yi, Allah ya yi albarkan da ya baka lafiya. Duk marasa lafiya mu Allah ba su lafiya.
kuma ka yi min tajadidin waɗannan abubuwa da ka bani Na yi maka tajdidi duk ma mai neman tajdidi ko ko ina yake an masa tajdidi in ya ji wannan murya na yi masa tajdidi duk mai neman tajdidi an masa tajdidi.
mutanen wannan masallaci masu itikafi a ciki suna roƙon ka yi musu addu'a shehu Na yi musu addu'a Allah biya bukata Allah ta da abu da biyan bukata gaba ɗayan mu.
masu alƙur'ani suka kawo sadaka mata da yawa a yi wa iyayensu da yan wasu addu'a Za mu musu Waɗanda suka addu'a.
kawo kuɗi Allah Za mu yi musu addu'a Allah ta ka musu da alheri Allah ta mu da mu da su duk da iyayensu da iyayen mu duk mu zama jan aljanna barka Annabi sallallahu alaihi wasallam.
amin shehu
to duk wanda ya ji muryata dai akan wannan dariga ba nan masallacin ba ba ku da wurin shiga a nan musulun a cike yake duk wanda ya ji sharaɗin nan in an shiga ba a fita ba a haɗa da wata dariga ba a ziyaran waliya sai wanda suke cikin tijjaniya za a kula da sallah za a girma iyaye za a yi jam'in wazifa da jam'in zikirin juma'a in maza ne mata kuma ba a ɗora musu jam'in sallah ko jam'in wazifa ko jam'in zikirin juma'a sai a ce kulawa da lazimi da wazifa da zikirin juma'a ko ba a shan taba kuma a kara tsoron Allah maza da mata duk wanda ya ji wannan ya yarda na ba shi riga shehu tijani ko namiji ko mace kullum iya ji wannan murya matukan ina da rai amma in ba ni da rai to ko ya ji muryar kai karba ya je wajen wani mai rai ya bashi
alhamdulillah alhamdulillah don Allah ji Allah ya ji mu Allah ji iyayen mu da iyayen iyayen mu da malamu da malamu mu Allah ya kawo shehunan mu da alheri Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ya kiyaye mu da kafin Allah kar ya kafirci Allah kar ya kafirci Allah kar ya kafirci Allah ya tabbata musulunci Allah kar ya makiya Allah kar ya makiya Allah ya tabbata masoya albarka ne sallallahu alaihi wasallam Allah ya cika musulmi maza da mata rayu da batattu Allah ba mu albarkan albarka wannan alqur'ani da albarka wannan wata albarka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam barka shehu tijani shehu Ibrahim radiyallahu anhu fatiha salatul fatiha bismillahir rahmanir rahim الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما امرك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين